أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون kamar yadda ubangiji tabaraka ta'ala yake ce guna in za mu so mu karatun alqur'ani mu so mu da bismillahir rahmanir rahim dan ka shiga cikin karatun mu ya mana waswasi ya kuma karatun namu dalilin batar da mutane da yawanci dukkan jagora mai ɓadda mutane su ya samu karatu yake haɗawa da karatu yake ɓadda mutane saboda haka in za ka so karatu dama ke so ma don bismillahir rahmanir billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim har zuwa inda yace wa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu innahu tuftar balaktarhum la ya'lamun yana nuna aikin da shaitan din yake yi kenan idan ubangiji ya canja wata aya a maimakon wata ya kawo wata misalin ubangiji tabaraka wa ta'ala ana yin takaba da shekara hudawa yace ya canja ya bai da shi wata hudu da kwana goma da kuwa wallazina yatawaffawna yazaruna azwajan wasiyatul li azwajihim mata'an ila hawli ila al-hawli ghayr ikhraj har shekara guda daga ba aka sauwaƙe abin ya dawo wata hudu da kwana goma shine yanzu ya zartu ya zartu da ana duba baitul maqdis ay sallah ubangiji ya kawo cewa ya canja wannan ya mai da yanzu ka'aba kawai ake duba har su ma kuntum ballu joku shatara to haka ake kawo rukuwa a kawo wannan a canja wannan a kawo wannan haka Allah ya ga dama yake yi kamar yadda yake kawo dare ya kawo rana ya kawo rani ya kawo damana to haka kowane lokaci akwai hikimar da yasa aka yi shi kuma kowane lokaci da hukuncinsa wai za ba dalla akan makana ayo kalu inna ma anta muftar to idan kafiru sun ji wannan sai su ta yadawa a gari sai su ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake ba gaskiya ba wai yana wa Allah ƙarya kaji sharri wai ya faɗa mutanen sa ai abu kaza ana yi ana yi kuma cewa Allah ya canja abin yanzu a bar wannan ayi kaza Allah yana gaya musu ko kaɗan ba haka abin yake ba kamar yadda dai hikima take idan an haifi yaro ran suna wasu ya kan kawo yan riguna wanda suka dace da shi to wannan riguna na suna fa wani shekara bakwai yana sa su ba dole shi kai shekara bakwai sai a canja masa wasu na shekara bakwai din nan ba zai kai shekara goma sha hudu yana sawa ba dole ya kai sha hudu sai an canja na sha hudun nan fa iya kai shekara ashirin da ɗaya wasu zai sa ba sai an canja waɗansu to haka ke kawo canji in rani ya yi zafi ya yi yawa a kawo sanyi a shafe zafin idan sanyi ya yi yawa a kawo zafi a shafe sanyin haka abu yake yi ko Allah ba mai tambayar sa la yasfalu amma yaf'alu wa idza badalla ayatan magana aya wallahu a'lam ma yunzil ka gaya musu Allah shi ne ya aiko ka kuma shi ya san abin da yake saukarwa shi ya san abin da yake saukarwa wanda zai shafe wani za ka shiga musulunci za ka shiga musulunci ko to alhamdulillah kana jin hausa ko kai haka ce la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ka faɗi na wannan larabci ka tabbata ka ce ka tabbata tun daga zuciyarka har bolfinka Allah shi kadai ne shi ya yi sama shi ya yi shi ya yi komai da komai kuma shi ne ya aiku wanda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kawo addini da zan bauta wa da shi kace ka tabbata wannan kuma ka ka tabbata Yesu wato Annabi Isa ba dan Allah ba ne bawan Allah ne manzon Allah ne wani abu mamaki domin Allah yadda Allah ya yi shi yana da uwa ba shi da uba kamar yadda Adam ba uwa ba uba yayi Hawwa'u tana da yayi Hawwa'u ba ta da uwa sannan mu uwa da uba ka ce ka tabbata abin da ka faɗa nan duk ka yarda da shi ka yarda Allah shi kadai ne ka yarda shi aiko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka yarda Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne ka yarda ka ce alhamdulillah ka zama musulmi yanzu dukkan musulmin duniya yan uwanka ne muna maka murba zaka je kai wanka a koya maka yadda ake alwala da yadda ake sallah sallah biyar kullum kuma wankan da zaka wannan sunansa wankan janaba kullum ka kwanta da iyalinka dole sai an yi irin wannan wanka ko kuma ba kwanta da matar ba in an yi farkin mata in mani ya fito dole sai an yi wannan irin wanka sannan ayi sallah kuma ba za ka sha ruwa ba su gona ta bani sai kai niyya mu karasa wannan watan azumi ta da kai Allah ya baka dukiya ka fidda zakka Allah ya baka dama ka je haji kuma duk abubuwan da musulmi ba sa yi yanzu ba za ka yi ba kamar cin naman alade kamar cin giya menene sunan da Solomon yanzu wani suna kake so Abdul Malik san mala Abdul Malik Suleiman Abdul Malik masha Allah muna maka murna malam Abdul Malik Allah ya sa ka musuluncin kai amfane ka addu'a daga wannan sai ka wannan gurbin ka riga ko irin na sallah wannan kuma littafi bai taimaka maka eh mun gode muna maka murna la tabbatar mana da imani wato an akwai wani abun mamaki da ya faru har an da tambaya wai akwai wani yaro shekara tsakanin shekara hudu da biyar ya haddace Qur'ani har yana tafsiri ma ko abin mamaki wai iyayen su wa kiristoci ne a Tanzania kuma iyayen nasa suka ce masa wai shi kam annabi Isa ne ya fito ko ko Isa ne ya aiko shi shi ba annabi Isa bane kuma shi ba Isa ne ya aiko shi ba shi yana gaya mutane Isa ba dan Allah bane kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya fassara wannan sura da su da sawahil bakin mutanen Tanzania to wannan abu mamaki na alkur'ani da na mu'jizu musulunci da na annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga bayyana kenan ko mu nan a Najeriya muna da yaro ina da yaro na umu shekara shida da wata bakwai ya haddace Qur'ani shi dai ba jarraba tafsiri ba amma ya haddace Qur'ani yana da shekara bakwai da wata shekara shida da wata bakwai ya haddace Qur'ani sunan sa Mansur yana da yana har ma da muka je wani dole limamin juma'a yake ta hukuba a cikin juma'a a Marwa yana ce da labari muke ji a jaridu yaro ya haddace kokarin shekara ga to gashi an kawo mana ma yaro mai shekara shida mun gani da idan ba labari ba shi da wata buku to wannan irin mamaki na mujizan manzon Allah ya dinga bayyana kenan ya dinga bayyana kenan duk wanda suke cewa Allah uku ne su janye su tabbata Allah shi kadai ne duk wanda sallallahu alaihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu maka annabi Muhammadu gaskiya ne duk wanda ya jayyo annabi Muhammadu ya jaya da Allah ne kuma zai iya ba qarin wa anta muftar wasahum la ya'lamun za mu dalla a kan gane aya wallahi rahmanul Allah shi ya san abin da yake saukarwa na wannan alqur'ani wani ya canza abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama shi nuska akwai nuska Allah ya kan kawo hukunci dama ya hukuncin wannan na lokaci ne Allah ya san iyakan lokacin to dan lokacin ya fi ke shi ya kawo mamayin fa ya ajiye mai yiwa ne wanda aka kawo din ya fi wancan sauki kamar wata hudu da kwana goma a bakwai shekara guda mu yi wani wanda ba ka wani ya fi wannan ya fi wannan nauyi kamar shafi raka biyu da safi raka biyu da yamma ko sallah lokaci biyar kullum to irin waɗannan Allah ya ga dama yana yi akwai shafewa na karatu a tabbatar da hukunci akwai na shafewa ga baki ɗaya ba hukuncin ba karatu duk an shafi akwai kuma shafewa na ga karatu ya tabbata amma hukunci an shafi duk da wannan yana yiwa matukan annabi na rai daga ran da annabi ya bar duniya to wannan babu canji ba ba wani ba canja wata aya ba wani canjin wani hukunci ba rigi ba ƙarin qur'ani komai ya cika alayhi akon zo dina ku komai ya cika da annabi ya bar duniya ba ƙari ba rigi ba canji wabbadalla ta makara aya wallahu warza yunazzil Allah shi ya san abin da yake saukarwa والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر kafirai suna ce suna fuskantar manzon Allah suna ce kai dai kana wa Allah yankin kana wa Allah kage saboda rashin kunya suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam bal ba haka bane aksaruhum la ya'lamuna yawancin su ba su da ilimi ne ba san Allah ba ba san annabcin ba ba san wahayin ba ba san Allah shi ke aikata abin da ya ga dama ba san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ba
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل نزله روح القدس بالحق يثبت الذين آمنوا وهدى للمسلمين قل كجاء رسول يا رسول الله شي ون القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وتجبريل يكي سوكر دشي yake sassaukar da shi a cikin shekara ishirin da uku wa Allah ya ga dama da sai saukar da alkur'ani ka dauri gaba ke da an gama digo da wasali da komai da komai amma Allah ba haka yayi ba yana saukar da shi gurgurun bukata saboda mutane su ji daɗin haddace shi su yi dorin karsashin cewa yau ma jibrilu ya kawo mana labari daga Allah kullum ana samun labari daga Allah wato jama'a kenan shi annabi kun kullum yana wajen Allah ne to amma kun mu ta jibrilu ya kawo kaza din nan wani abu ne mai sabu shada ana jin daɗi kun har tsawon shekara 23 to idan an kawo littafin annabi sai karantarwa ko zai yi ya zama malamin makaranta kenan amma ce magana ce sabo ta zo daga Allah ya fi daɗi do rayuwarsa na shekara 23 bayan shekara 40 tabin da ya faru kenan gaya musu nazzalahu ruhul qudusi wanda ya sassaukar da wannan alqur'ani bi anzalahu ba saboda ba lokaci da aka saukar da shi ba wanda ya sassaukar da wannan alqur'ani ruhul qudusi wato ruhu mai tsarki mai tsarki wato mala'iku su ne wato rayuka waɗanda suke burradai rayuka ne zalla wa jiki domin jiki yana kawo damu iri iri na sha'awa to sha'awa kamar yadda muka buga misali kwanan baya cewa mutum duk inda ga shi mutum biyu ne akwai jiki akwai rai to rai din nan shi bai damu da komai ba sai Allah jiki kuma akwai waɗanda suka yi gayyarsa suka gayyato shi zai nemi biya musu bukata to ake samun hawan nafsi to in ruhu shi ya saukar da alqur'ani ruhun ma alquds mai tsarki to kenan babu wani son zuciya cikin wannan littafi tun daga Allah yake ruhul qudus ne ya kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda turbiyan mutane yasa aka faɗi haka amma in ba haka ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam in ana maganar sa an wuce kowace halitta saboda ne lokacin da zai magana da khasawu yake gaya musu wa innaka latal qur'ana min ladun hakimin alim wannan alqur'ani kana karɓar sa gaba da gaba daga Allah mai yawan hikima mai yawan ilimi nazalu ruhu kursi bil haqqi li thabbita allazina amanu abinda za a kawo shi lokaci lokaci har shekara 23 don a tabbatar da imanin waɗanda suka yi imani kullun imanin su yana kawo idan an kawo sabon hukunci su ƙaura musu imani in an canja wani hukunci su ƙaura musu imani li sabata allazina amanu shi alqur'ani nan saukar da shi ya zama hudan ya shiryar da jama'a ne wa bushurwa kuma yayi albishir wa mutane wanda suka karbi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yan aljanna ne lanuyan dayyibatan duk wanda ya karbi qur'anin nan tun da duniya zai samu rayuwa mai daɗi lahira kuma Allah zai saka masu bi asu wa kanu yamaluna fiye da abin da yake aikatawa kullun ga wannan albishir yana tare da mu saboda haka ne aka saukar da shi sa'i sa'i har shekara 23 dan wa bishire lil muslimina amma da shiriyar da albishir ya tabbata lil muslimina ga waɗanda suka sani amma wa Allah ko da yake shi gurbi da hudan lin nasi ne gaba daya
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يظلمه بشر لسان الذي يوحدون إليه جميع وبي مبين
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه عربي وهذا لسان عربي مبين يا رسول الله كيف حقولي ولقد ولم أنك يضيق صدرك ما يقولون بحمد ربك كن من الصادقين كيف حقولي maganganun banza da suke faɗa maka muna sani da su har suna cewa wai ai to an rasa mi- mi- an rasa wanda za a rike sun ce annabin ne in ƙarya yake faɗin wannan magana sun ce a asadiru lawwali na ne iktataba ha waɗansu mutane ne ko suka kawo masa lab- labar gudu mutan da ƙaryace ƙaryacen hiran mutan da da yake bai iya rubutu bai iya rubutu ba yasa aka rubuta masa waɗansu ko sun ce a'a addas ne yake koyarwa masa wani sun ce a'a jabr wani ba nasare ne yake koya masa wani ba makeri a a makka yake Ah, to me za a rike su cikin maganganun mun banza ja'al qur'ana ibinu mun kasa qur'anin kashi kashi an rasa su ma sun rasa wanda wanda su rike wani lokaci zai ƙarya ne wani lokaci zai waka wani lokaci sihiri wani lo- wani lokaci Wa- mutane wasu mutane suke kawowa da ware ana rubuta masa yana ajiyewa to su mutane mutanen da suke kawowa su yi abun su dokon su mana
wani kan na rubu an wannan ya ƙuduna innama ya alimu gosha shi ainihin addas wai ya musulunta nema
wani nafci yana da shekara goma ya a musulunta cikin watan shawwal ya musulunta musulunta bayan rasuwan khadija da wata wata ɗaya bayan rasuwan abu talib da wata wata ɗin shi a addas ya musulunta ah, can tu shi kuma wannan jabur ɗin ai ya daɗe yana maka ni ya sa duk laraba larabawan maka bai koya musu qur'ani ba sai annabi muhammadu makin kiri ne kuma me yasa shi bai fito ba kan kansa ba shi babban malami ce shine sai ya koya wani wani yayi magana mu me yasa shi ba ajami ne bai iya larabci ba larabci da gura yake yi har bakin sa ma wani tsami a cikin harshen bakin su ma bakin zuru tsami yaushe zai iya koyawa ba balarabe wannan irin alqur'ani ne fasa fasaha mai balaga tibyana li kulli shay'in mai yin bayanin komai da komai tanya sai na wannan zai yiwu to wannan dai sai dai aikin shedan da ya shigar da shedanci a zuciyar mutum to ba yadda aka iya saboda haka muke cewa in ji Allah duk lokacin da za a karanta Qur'ani ta auzu billahi minash shaitani rajim da a rubuta shi in ba haka ba zai iya bata komi kyan abu sai shi sai shi sai shi da ya bata shi kaji annabi ne fa ake gaya ga musu irin wannan wannan magana magana annabi ne fa ake fiskar kan turanci ƙarya kake yi kana yi wa Allah ƙarya to wannan ba zai dame ka ba sun ce shi shi tijjani ma na- nasa ƙarya ƙarya ne shi da Abdul Qadir ma nasa ƙarya ne ba za ka damu ba kenan tun daga annabi kafirai sun ce ke masa ƙarya yake yi shani sa duk ƙarya ƙarya ne to ba za ka damu in mun kire su sun ce tijjaniya ƙarya ne kadiriyya ƙarya ne duk harkar waliye ƙarya ne su ƙarnin waɗanda waɗancan ne ya rufe ni mata Allah su mai yunki kiruna ha wa aksarumul kafirun wa rakanna alamannu yaquluna inna ya'lamu basharu lisanul ladhi yulhidu duna ilu ya aje rajamiyun ai wanda suke cewa cewa ya bawar koya maka na wannan alƙur'ani ranin da suke karkata suna suna wa cewa wani ne yake koya maka alqur'ani ai harshensa harshen ajamanci ne ba larabci ci ba ne
harshen su suna dogura ko ba larabci ba wanda bai iya larabci yau zai koya mutum wannan irin alqur'ani alƙur'ani ba da labarin tun ba ai halitta ba ya aka kai aka yi halitta da aka yi halitta yi wa aka je zero ta duk har har zuwa zuwa rayuwa ruwa har zuwa kare- karewar ya rayuwa biyu ba Wasu labari amma wani makeri ne ke ba koya masa masa ba nasare da wannan irin larabci mai tsada mai kyau
waɗanda wannan wani ya kullum inna ma yu'allimu bashar lissuwa wani allazi yulhiduna li ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun shi ko alqur'ani gashi littafi ne da larabci ci alƙur'ani shi mai bayani wanda laraba bawan kansu in sun ji an ce fasda bi ma tumar sai wani ya faɗi ya sujudi ban taɓa jin larabci na fasuwa irin irin wannan ba
haka za Zurai makiyansa in sun ji ya ce inna Allah ya Amru bil adli wal ihsani wa ita ta izini kurbe kurbe wa yanhi anil fahsha wal munkar kira gwamnati mamaki suke ba su taɓa taɓa jin tsarin magana na zaman duniya ya na zaman lahiya na zumunta irin wannan wannan magana ba shine wani bawa fakiri zai koya mutum irin wannan wani wa dubbara annahum yaquluna inna alimu bashar lisani qur'anul ladhi yulhiduna li ajami'in wa wa lisanun arabiyyin mubin إن الذين لا يؤمنون بآيات الله يهديهم الله ولهم عذاب أليم
إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إذا متن ينوى النبي كنا إرن ونن إن يدق to in bai yi tsawawa ba in Allah ya dube shi zai ce to kai din nan na yi faɗa da kai kenan har abada ba zan ƙara nuna maka wani abin mamaki ya baka mamaki ba zan zai shafe maka basira duk abin mamaki abin zai- da zai sa tsoron Allah ba zai samu ka tsoron Allah mun riga mun yi faɗa da kai kenan sa asrifu an ayati allazi ladina yattaqu takabbaruna fil ardi min ghairi al-haq wa yaraw kullu ayatin la yu'minu biha biha wa in yaraw sabila rushdi la tukibu sabila wa in yaraw sabila ghayyi yattaqu yattakhidhu sabila in nayi faɗa faɗa da mutum saboda girman kai da kin gaskiya gaskiya to sai in juya wa masa in juya a masa bai wato bai wata in tuzo hula mai tsada mai zane cikinta daban bayanta daban ko to yadda yadda kuɗin yake in an nuna gore wajen zanen in an juya gorenta kuɗi kuɗin ba zai kai haka ba sai da gura ta zama mai arha to in an an tashi dubawa sai a- in mu gura ta tashi duba alqur'ani da annabi masa sai an nuna musu masa bai bai
idan mumin mumini ya ta sai nuna musu zane in mumini ya ta ganin annabi da qur'an alqur'ani da islam sai an nuna masa wajen zanen in ko kafiri mai girma girman girman maki wanda an riga an yi fada da shi daga fadan Allah in ya zo duba sai an nuna masa bai bai bai wajen shafi wajen marwa faɗi ta inda ba zane ba kyau din wani wajen warti- watakila wani tsubu imani ma ma kuma haka to haka Allah yake wa mutane yake sannu sa asrifu an ayati allati tukabbaruna bi tarjumi ghayri haqi wa yaro kullu ayatin la yu'minu biha da abu ma mamakin da zai sa mutum ya mamaki ya tubu in in sun gani ba za su yi imani da shi ba wai wai yara ya sabila rushdi la yattasu sabila sun sun ga hanya ta shari'a ba za su karwa su hanyar bata ne
wa yaro sabila ghayri yattasu sabila in sun sun da hanyar bata kuwa hanyar zalunci zaluntuwa shine suke hanya madaidaiciya kenan in ba haka ba ta yaya mutum zai ce istighfar ware ba shi da da kyau aikin banza ne tana fi wannan ba shi da kyau la ilaha illallah ba kyau amma siyasa ta fi sallah biyu jefa to kuriya ya fi zuwa haji ya fi kamar salawati to wannan an riga an yi faɗa kenan ta asir ba na ya tale ta kabbu bi gairi haƙi wani yara kullu a rufin layu yunu biya wani yara sabila rushdi la ta fi sabila wani yara sabila rushdi ya ta fi sabila awa wai za baddalla wa raƙanna wa kuma inna wa ƙalin bashar lisawan lazi yulhidna li ajamiyun وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات ولا يهديهم الله ولهم عذاب أليم mutanen da aka yi ce musu wa'azi aka yi ta musu wa'azi suka ji to Allah ma yaki ba zai shige da su ba walahum azabun alim Allah ya riga ya ajiye musu wata azabu radadi Allah ya kiyaye mu إنما يكفر بالكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون يا رسول الله ai ba irin ka ne mai ƙarya ai mai ƙarya baya kama da ku karwa رسول الله
ai mai kama da kai baya wa ya rasulullahi immemorata sai kaziba alladhi la yu'minu bi ayati ayatullah wato masu masu yin ƙarya wa Allah ƙarya ai sai wanda da ba su imani yaushe musulmi mai imani ma zai yi wa Allah ƙarya balle wali balle kudubi balle gausi balle khatmu balle annabi balle mursali balle ulul azmi balle manzon Allah shugaban to rike gaba ɗaya ai ko kusa inna ma yafdal kaziba alladhi la yu'minu bi ayatillah iyakan mai ƙarya wanda bai imani da Allah ba shi ke ƙarya inna ma yafdal kaziba alladhi la yu'minu bi ayatillah wa ulaika wannan humul kazibun su ne masu ƙarya su masu ƙaryata kadin su ne maƙaryata masu ƙaryata kadin su ne masu ƙarya ba kaiwa wanda ba suka ƙaryata ayoyin Allah da annabin Allah to su ne masu ƙarya ba kai ba a zamanin Hassan al-Basri almajinin su sai Ali ibn Abi Talib ne shi Hassan al-Basri to lokacin gugurti ba ta so ambaci sunan Aliyu in an in an yi hudu ba kama juma'a sai an zagi an zagi ya sannan a sauka ai sallah da ka girmama to za a kashe ka gwamnati ba ta son sa gwamnatin Bani Umayya to sai ya faɗi hadisi sai ce na rawaici wannan hadisi wuri- wurin wani mutumin da na yarda da shi shi ko ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ka faɗi shi ki na ce maka mutum ne wanda na yarda da shi shi ko ya ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko shi in ba haka ba ƙarya yake ce ni in yi ƙarya ai wanda yake ƙarya ta mai gaskiya shi yafi kowa ƙarya wallahi da mala'ika ya zai zo yanzun nan da wajen Allah ce yau an sallama kowa ya ƙarya an yafi wallahi ni ba zan yi ƙarya ba tunda Qur'ani ya ce ƙarya ba mai yinta sai wanda yake ƙarya ta Allah mai ƙarya ta mai gaskiya ya fi kowa ƙarya in ji wajen basari ba ya fitar kazi ba Allah ne layu rocilla wa wulaka waɗannan su ne alkazibu na makaryata masu karyata ayoyin Allah mujizozin annaba da annoba karama waliye da waliye to su ne karyata ba waɗanda suka karyata ne masu karya ba su ne masu karya ما كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا ربع نكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم a wannan aya ta sauka akan Ammar ibn Yasir Ammar ibn Yasir sunan babansa Yasir sunan uwarsa Umayya su da Yasir da Umayya su ne farkon waɗanda suka yi shahada a cikin musulunci wato ana azabtar da mutane Abubakar abin da ya kiyaye shi saboda yana da dangi to amma su Yasir su Ammar ran Yasir din da sauran irin su su haibu su bilalu su baki ne ba su da ba su da wani wani gata ana azabtar da su ana azabtar da su har manzo Allah in ya dubi azabar da ake musu in ya dube su to a lokacin baya da yadda zai yi tunda haka Allah ya ga dama sai ya dubi ce ya ala yasirin maw'idukumul janna ku jure ni alƙawarin da nayi da ku aljanna ku jure sai Abu Jahl ya zo ya samu uwarsa ita Umayya din yace ki abin da yasa kike son Muhammadu don kin ga namiji ne mai kyau wato kina so ya kina son sa don shi namiji ne mai kyau bari ki gani sai ya dauko mashi ya caka mata a wurin fitsarinta a wurin farjinta har ta rasu sannan shi ya wasu din haka suka kashe shi shi ko amma da suka kama shi suka yi masa duka suka turse ka zagi Muhammadu kuma in ka zagi mu sai ka su da wadudu to shi kenan sai yayi da yayi maza maza aka kawo labari wajen manzo Allah ai yau ammar ya kafirta kaji kaji abin da ya ce ammarun kallawa ammarun muli al-iman min qarnihi ila qadamihi waqtal al-iman bi lahmihi wa damihi ammar ba zai kafirta ba har abada ai ammar tun daga tsakiyar kansa har dunduniyarsa imani ne duk jikinsa imani ne kuma imanin nan ya gaure da jininsa da bilamihi wa damihi da jininsa da namansa duk ya gaure da imani ya faɗi wannan ke sai amma yanzu yana kuka yana kuka manzo Allah ce lafiya ce kaji kaji abin da ya zo kusa nan manzo Allah ya share masa hawaye kai hukuri kai hukuri kai shiru yanzu ya kake ji yace wallahi ina jin ina son ka fiye da yadda nake da kuma ina son imanin fiye da yadda nake da yace gobe in sun yi maka kai haka gobe in sun yi maka haka kai ba haka to saboda haka aka saukar da wannan aya man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man shara bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim duk mutumin da ya zama musulmi sai da ya zama musulmi sannan sai ya ji kai baya son musuluncin nan shi yanzu kansa ya waye ya jefar da musuluncin nan baya so zuciyarsa ta nuna masa musuluncin ba shi da kyau saboda ya yi faɗa da Allah din Allah ya canja masa zuciyarsa ta ta nuna masa musulunci ba kyau ya jefar to wannan akwai babban fishi na Allah a kansa akwai azaba mai girma na Allah na jiransa amma banda wanda aka sa shi tilas illa man kuriya banda wanda aka sa shi tilas wa qalbu mutma'innun bil iman banda wanda aka sa shi tilas zuciyarsa tana cike da imani wannan banda shi to shikenan aka saukar da wannan aya saboda haka ne manzo Allah yake bada labari saboda wannan aya da ayar la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha la ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana manzo Allah yace wannan abubuwa guda uku wanda aka sa shi tilas yayi wani abu da wanda ya wani abu a cikin mantuwa rufi an ummati salasun al-khata wa nisyan wa tukrihu alayhi Allah ya dauki al'umma ta laifin abu uku al-khata abinda kai cikin kuskure to ba za ka maka da laifinsa ba al-khata wa nisyan abinda yasa ake sa mutane diya ma in sun kashe mutum cikin kuskure don saboda kiyaye ran dan adam kada mutane su rinka yi suka ce kuskure ne kuskure ne to kuskure ne maka je ka biya diya ba za ka kashe ka ba alkarar wani siyanu wa wasu tukuri alaihi abinda mutum ya cikin kuskure ko cikin mantuwa ko kuma wanda ya fi karfi ya sa shi tilas faɗi kaza nuna maka bindiga faɗi kaza sai ka faɗa wannan babu babu laifi amma wato azima tafi azima tafi ku kashe ni in za ku kashe ni ba zan fasa ba amma ba dole ba ne ba dole ne kai haka din ba amma ku kashe ni ni ba zan fasa ba yana da kyau ba haramta ba amma wannan an duba imanin mutum ne da kuma jawo hankalin mutane saboda haka ne ra'ayin imamu shafi'i wannan shine falsafarsa imam ahmad azima yake dauka lokacin da su wannan miyagun gwamnati suka ce alkur'ani halittan allah ne duk wanda bai faɗi haka ba ya zama mushriki ya mai da Allah mutum kenan mutum yana magana Allah yana magana alqur'ani halittan Allah ne ba ba maganan Allah bane to shikenan aka ce to wannan ya gane ya gane an huta da shi sai ibnu du'ad waziri mugu yace ranka ya dade kirjin sa yake nunawa ba qur'ani yake nuna kirjin sa yake nunawa yace ai za a sake kirawo shi aka sake tara fada aka kirawo shi gaban sarki alqur'anu makhluqun sai ya dubi waje ɗaya kamar da alquran makhluqun ya dubo sai aka taba oh da ni ake ne makhluqun makhluq ba da kai ake bar qur'ani ake yace ha qur'ani alquran wat tawrat wal injil waz zabur hadi kulluha makhluqatun ai da alqur'ani da at-taura da injila da zabura wa'annan duk halitta ne ya tafi aka sallame shi ibnu dari yace ranka ya tsufa ya nuna to haka da kyar ya kukuta daga sharrinsu amma abdul hanbal a buge shi ai masa bulala a daure shi a ce masa kafiri mushriki yanzu kai din na kake cewa Allah yana magana kamar mutum yace ni dai ba zan ce qur'ani magana ba sai kun samu mini ayar da ta faɗa a qur'ani الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يا شيخ خلق السماوات يا شيخ خلق الأرض يا شيخ خلق كومي أبي تبا شيخ خلق القرآن با كامل خلق القرآن أي تدوكا أي تدور مشركي كافري كافري أبو محمد مشركي كافري wanda ya haddace hadisi miliyan da dubu ɗari uku da ƙarfe ya mutu a ƙafarsa da ƙarfe ya ce kar in ya mutu kar a cire ƙarfe a kai da shi kabari ya ya abin da zai faɗa wa Allah an an shayi miyagun malamai an shayi miyagun malamai ko miyagun malamai suna kiran malaman kirki miyagun malamai kamar yadda fir'auna yake kiran Musa kafiri kamar yadda wannan banzaye suke kiran suke kiran Ahmadu bin Hanbal mushriki to su miyagun suke kiran malaman kirki miyagun malamai misali yadda abin yake kamar babban madubi ne ka jinginawa wanda ba ka so misali alu sunna alu bid'a sai su jingina babban madubi irin madubin nan na mata da ake ce masa dogon yaro to suna ganin wannan abin da suka jingina abin da suka gane cikin kafiri mushriki kafiri mushriki ba suke gane cikin madubin dama an jingina madubin jikin wani ne amma an jingina madubin jikin wani kafiri mushriki kafiri mushriki to ake gani jikin madubin wanda yake faɗi to haka suke faɗa bayin Allah illa man ukriha wa qalbun ma'innun bil iman walakin man shara bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah irin waɗannan Allah ya yi fishi da su walahum azabun azim kuma Allah ya ji su bar azaba ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي لا يهدي القوم الكافرين me ya kawo irin waɗannan abubuwa ne haka kana ganin annabin Allah da ayoyi da mu'jizozi kace ƙarya yake yi ƙarya yake kawo dalilai kana ganin waliyin Allah da karamomi da baiwa daga Allah kace ƙarya yake ƙarya yake kawo dalilai me ya kawo haka Allah ya ce abin da ya kawo haka zalika wani mustahabbul hayatud dunya lakin son duniya ne kawai kar a ce ga wani ya fi su son duniya kawai sun dauki duniyan nan sun jefar da lahira shi ja musu wannan saboda haka kai ganin waɗannan masu irin wannan hali duk sun fi kutsa masu kuɗi sun fi kutsa masu mulki saboda su ne wani abu zalika bi anna me ya kawo musu haka zalika bi anna istahabbu hayata dunya al akhirah saboda sun zaɓi rayuwar duniya akan rayuwar lahira wa anna Allah sani Allah in sun mutu akan haka ba su tuba ba har suka je lahira suka zaɓi duniya suka bar lahira suka je lahiran ba su tuba ba to Allah ba zai shiryar da su hanyar shiga aljanna ba wa anna Allah la yahdi al-qawmal kafirin Allah ba zai shiga nuna wa kafirai hanyar shiga aljanna ba domin an je lahira yan aljanna kowa yadihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu in an je lahira ba wai dan agaji za a tsayar ce kowane dan aljanna kai kai kai kai kuna masu gidansa ba a kai ne da kanka zaka gane gidanka da imanin ka ne zai kai ka imanin ka ne zai kaman ka je sallan juma'a ne ka dawo sai an sai an samu dan agaji mai da kai gida don haka kowane dan aljanna yadihim rabbuhum bi imanihim imani zai masa jagora to kafirai ba su da imani wa zai kai su a sai dai a daure a jefa a wuta da kiyaye
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون يا يا mutane suna da ido suna gani suna da kunne suna ji suna da zuciya ɗauke da hankali suna fahimta amma har aka yi haka jayayya da bawan Allah manzon Allah har ya kai ka jayayya da Allah jayayya da bawan Allah waliyin Allah har ya kai ka jayayya da Allah kana ƙaryata ayoyin Allah me ya kawo haka ubangiji sai ulaika lin taba Allah ala qulubihim ai Allah ya shafe zuciyoyin ne ba sa fahimtar komai lahum qulubun la yafqahuna biha kuma ya shafe idon su ba sa ganin komai ya shafe kunnen su ba sa ba sa jin komai na gaskiya to idan mutum an shafe waɗannan guda uku ah, inna sharrar dawabi inda Allah summul bukumul ladzina la yaqilun mutum mugun dabba a duniya in ji Allah ba kamar dabbar da take ga bebantaka ga makanta ga, ga, ga kurmantaka kuma ba hankali ba hankali amma can inda ya faɗi haka ɗin sai ya bari suna gani idan mutum be- mahaukaci ne bebe ne kurma ne in yana gani zai iya cutar mutane amma in baya gani ba zai iya cutar da su ba saboda haka can a fa- ba a faɗi maganar makanta ba to an shafe basirar su komai da komai shi dan adam in an shafe masa irin waɗannan abubuwa da ido da kunne to shi kira an gama da shi don ainihin shi dan adam din a wurin kamar yadda muka karanta kwanan baya mutum biyu ne aka hada da ruhi da jiki shi jiki dai abubuwan halitta ne aka kalata aka tattara su abinci da abin sha da kayan ado da kayan jin daɗi da nama da abu- da abubuwan duniya su aka tattara dai suka taimaka ya zo duniya shi wannan jiki saboda haka duk hankalinsa na haɗe da waɗannan abubuwa ya zai ya samu kuɗi ya zai ya samu abinci ya zai abincin ma ya samu mai nama mai mai ya zai samu ruwa ya sha ruwan ma sai usuwan sai sai sai sai yankari ya zai samu gida gidan ma sai wanda aka sha da gadina abubuwa dai masu kyau saboda su suka jawo jikin nan nasa su suka taimaka jikinsa ya zo to saboda haka shi kuma ru- ruhu daga Allah aka ɗauko shi zalla aka zo aka jefa cikin jikin to da aka jefa sai suka haɗu sai aka haɗa su aiki kamar yadda aka faɗi kwanan ba wannan yana neman iska wannan yana neman tauhidi wannan yana neman ruwa wannan yana neman sallah wannan yana neman zakka wannan yana neman wannan yana neman nono wannan yana neman abinci mai gina jiki wannan yana neman azumi wannan yana neman haji wannan yana neman nama suka haɗu suke aiki tare kar kowa ya cuci kowa wala taktuzu anfusakum inna allaha kana bikum rahima in jiki in ruhi zai cuci jiki ai masa fada in jiki zai cuci ruhi ya hana shi addini a tsare shi gaba gaba ɗaya ma a raba su to saboda haka ake nuna abin su a wurin masu ma'arifai yadda suke gani abin daban likitoci yadda suke gani abin daban su a arifai yadda suke gani abin daban wato ainihin ah, shi dan adam kwaɗayi shi ne ƙasa da shi sama da kwaɗayi akwai fishi idan kwaɗayi yadda yake kamar yadda yake da zahiri da baɗini baɗininsa shi ne ruhi shi ɗan adam yadda yake da zahiri da baɗini zahirinsa su ne wannan jik- wannan jiki baɗininsa kuma shi ne ruhi wanda ya zo daga Allah zahirin jikinsa kuma shi ne wanda aka tattaro karkace na halitta aka gina jikin da shi idan ya zo shi abinda zai mai da hankali biyan bukatan waɗannan abubuwa na duniya shi ko ruhi zai ina jin kiran abin da yasa a kawo shi amma karakta jinna walisa illa liya budu ne saboda haka suke ta jayayya a ainihin yadda abin yake kwaɗayi shine a ƙasa sai a sa fushi a sama idan kuɗin na zai zarce sai fishi ya hana shi ko fishi akwai hankali sama da shi shi hankalin zai sai zai nuna inda fishi zai tsaya inda inda kwaɗayi zai tsaya shi kuma hankalin yana neman umarni daga ilimi ne shi ko ilimin ana neman ya zama ya samu tsoron Allah don ya aiki da ilimi mai kyau wanda ya zo daga Allah da annabi kada ba kowane ilimi ba to ilimi in ya zo daga Allah da annabi in ya miƙa wa hankali hankali ya miƙa wa fishi fishi ya miƙa wa kwaɗayi to komai zai tafi daidai shine tilka hududullahi kenan za a tafi cikin haddin Allah kenan don Allah ne yace ni ban haramta muku abubuwa masu daɗi ba amma na yi musu iyaka Ah, wannan akan yadda abin yake a nan wajen shari'a kenan in an dubi wajen masu ma'arifa kuma suna ce ɗan adam shi nafsu ne da farko ita nafsun nan babban tasha ne na farkon ɗan adam in zaka nemi ɗan adam to anan shi bai da halal bai da haram shi nafsu abin da ya saba da shi shine kawai zai yi sama da shi akwai wata tasha a cikin zuciyar duk tasha take nan kuma shaidanu ne suke wurin yadda shi dan adam abin da ya saba da shi ya saba bai san mummuna da kyawa ba shaidan ko mummuna abu kawai yake nuna kai kai kaza in ka gagara kai kaza in ka gagara kai kaza sama da shi akwai fili wanda aka aje musamman dun mala'iku su kuma za su baka shawara karka yarda da shaidan da son zuciyar nan karka yarda da shaidan da son zuciyar nan ka bautawa Allah to akwai wani sama da wannan da nafsaniya da shaitaniya da balakaniya akwai rabbaniya wannan mutum ba zai je wurin ba sai ya gamu da manyan bayin Allah waɗanda an tabu da ka annaka tarahu din nan muqamul ihsan to amma wurin likitoci ba haka abin yake ba su likitoci sun ce wai mutum shi gaba ɗayansa wani babban wata babbar daura ce wata gwamnati ce amma shugaban gwamnatin yana kwanya ne yana aka akan nan nan shugaban gwamnati yake komi umarni duk daga nan yake zuwa ya samu jiki ko ina da ko ina umarnin komi na jiki to daga kwanya yake zuwa don nan ne headquarter na wannan babban babban daula din saboda haka aka sa security su ido su kunne su hanci su baki duk a wurin amma ofishin sakataren wannan shugaban gwamnati yana cikin zuciya ne in an bugo sai an bugo nan sannan a bugawa kwanya kwanya ta bada izini a cikin wani abu mai saurin gaske kuma sai an ɗauko hoton komai an nuna idan ka gari wani abu in za ka sai kunya ta ce ɗauko hoton abin ka kawo sai an ɗauko hoton an kawo ya ajiye saboda haka in ka ga mutum wata wannan ai na taɓa ganin sa saboda fayil ɗinsa yana cikin kunya in ka ji kuma sai a ɗauko me ka ji na ji kaza to ɗauko recording yau ka kawo mu sai a ɗauko a kawo kasar aji cikin kunya in ka ji maganan in ka sake mayarwa ka yi repeating to tana cikin kunya kenan in ba a ɗauka ba ta ciki to haka abin yake a ainihin shi ofishin sakataren gwamnatin wannan shugaban shine zuciya shi kuma sai aka hada shi da ma'aikata guda uku su ne hanta da huhu da jijiyoyi masu sadarwa hanta tana lura da abin da yake jini ne don bayiwa mutum ya zama yana da rai sai da jini huhu yana lura da iska ne saboda ba zai yiwu ba mutum ya rayu ba iska kaiwa da kawowa da zubar da mummuna da kawo jan mai kyau wayannan jijiyoyi kuma su ne masu sadarwa masu da kwanya masu da abinci masu da ruwa sannan ainihin aka komo ita hantar ma aka bata ma'aikata nata ita hantar aka bata ma'aikata guda biyar in ji likitoci ma'aikatan da guda biyar su ne uwar hanji da hanzaizai da da saifa da matsalamama da uh, da kuliya koda uh, uh, wannan su ne ma'aikata wannan yana lura da jini wannan yana lura da yadda za a sa magani abinci ya zama abinci ya yi wato matsalamama kenan to haka dai sannan kuma shi ainihin huhu kuma aka bashi ma'aikata guda hudu shine gejin nan mai fadi saboda ya kumbure ya ja iska yanda ya ga dama sannan da maraba wanda ya raba tsakaninsa da zafin nan na ciki da hanji da kuma makogoro da hanci su ne ma'aikatan da aka rashi da su to kowanne haka suke ambaton abubuwan kowa da yadda yake ganin abin saboda haka fa kulli zai ilimin komai ilimin ka in baka sa ba sai kamar wanda suka sani kaga wannan ba ilimin mu bane ilimin likitoci ne saboda dai fassara qur'ani an ce ma farranna fil kitabi min shay'in ba abinda babu ciki shi yasa muka taɓo wannan ba hanyar mu bane ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون wayannan mutane Allah ya riga ya shafe su ulaika alladhina tabara Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim ulaika hum ghafilun Allah ya riga ya liƙe zuciyoyinsu ya liƙe jin su ba sa jin gaskiya ya liƙe ganin su ba sa ganin gaskiya ya shafe zuciyarsu sun zama dabba rafkanannu kenan
لا جرم أن لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون لا جرم با شك حقيقة وأن متاني هم سون الخاسرون وأن سكي أثارا في الآخرة الاهرة أن كرماك أنت ولقد كرمنا بني آدم an baka ji da gani da hankali don ka san ubangijinka ka san abin da zai amfane ka duniyarka da lahirarka duk ka jefar da waɗannan abubuwa ka zama abokin shedan idda wa zalimu shaytan fa antum zikrullahi la tahzu shaytani ala inna hizba shaytani humul khasiruna duk wanda ya zama haka yayi wa kansa asara yayi asara an shirya masa aljanna amma ba zai same ta ba za a kai shi wuta wannan yayi asara
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جادوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم sannan Allah Ubangijinka a maganan waɗanda suka yi hijira suka koma Habasha tunda wannan sura ta Makka ce ba a so mai yin hijira zuwa Madina ba tukunna hijiran ah, Habasha wanda aka yi sau biyu da farko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 45 a cikin watan Rajab ya tura su suka tafi Habasha da suka tafi Habasha cikin watan Rajab Sha'ban Ramadan Shawwal Zulqa'da Zulhajji Al-Muharram Safar Zulhajji sai na Umar ya musulunta da ya musulunta aka samu walwala ana fita ana ibada a fili kamun a sake tsanantawa a cikin wata goma har zuwa Shawwal kenan daga daga daga musulunta sai na Umar daga shi Zulhajji din to sai aka samu mutane da yawa sun musulunta kamun sai na umaru mutum talatin da tara ne kadai suka musulunta shine cikon na arba'in a cikin shekara shida amma bayan ya musulunta a cikin wata goma nan an samu musulmi kusan tamanin ƙari akan waɗanda aka samu a cikin wannan ɗan ƙaramin lokaci to da mutanen habashi suka ji labari cewa ai gari ya samu lafiya umaru ya musulunta yanzu ana yawo a makka annabi da mutane suna zuwa suna sallah a kaba ba abin da yake faruwa sai suka dawo da suka dawo sai aka sake shirya tafiyar su da yake garin yayi zafi suka tayi da lokacin suka tafi a wannan wannan farkon marra ba su yi goma sha bakwai ba amma da suka zo koma sai sai da suka yi wajen mutum ɗari da wani abu domin mazaje mutum tamanin da uku ne mata mutum goma sha a, maza mutum tamanin da hudu mata mutum goma sha bakwai aka samu suka, suka koma shine Allah yake yabon su anan summa inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'di laghafur summa inna rabbaka laghafurur rahim Allah yana ba da labarin domin duk lokacin da aka faɗi azabun alim azabun azim yayi yawa to sai an kawo ghafurur rahim kusa saboda su ji daɗi su sahabbai ana ba ku labarin waɗanda suka yi hijira suka sha wuya bayan an fitine su an hana su zaman lafiya a makka da ɗauri da duka irin abin da ya samu ammar da uwarsa da babansa har kwanansu ya ƙare a ciki din nan to wannan fitina ta yi yawa aka tura suka je hijira to ubangiji ya yi musu gafara ya ji tausayinsu ya shirya musu ah, daraja mai girma saboda haka yake bamu labari a nan na al'amarin ammar ibn yasirin da iyayensa da yan uwansa sun mai na rabbaka illazina hajaru min ba'di ma futinu bayan an fitine su ne suka yi hijira sun majahadu wa sabaru sannan suka yi suka yi ittihadi suka yi kokari suka yi haƙuri wa sabaru suka yi haƙuri inna rabbaka min ba'diha bayan waɗannan abubuwa duka inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim Allah ubangijinka mai gafara ne ya musu gafara mai jin kai ne ya musu jin kai يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون yawma tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffi kullu nafsin ma amilatuhum la yuzlamun akwai farana babbar rana a gaban ku ya ku mutanen makka kafirai ya ku mutanen duniya kafirai ya jama'an duniya gaba daya musulmi da wanda ba musulmi ba akwai babbar rana a gabanmu Allah yana gaya mana wata rana tana zuwa kamar yadda su magaya mana a baya ya canja mata kama a nan can ya wa yawmal asmin kulli ummatin shahidan alaihim wa yawmal asmin kulli ummatin shahidan alaihim to nan kuma yawma tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wato ranar da za a yi sakamakon da aka ce za a yi sakamako waɗansu azabun alim waɗansu azabun azim waɗansu da najizan bi ahsani ma kanu ya'malun yaushe ne ne yawma tati wata rana ne tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha kowace rai nan ido ya rena fata tana kare kanta wallahi rabbina ma kunna mushrikin yana rantsuwa wallahi shi bai bai tsafi ba yana rantsuwa kuma idan tsafin ya bayyana an turo kayan tsafin an nuna musu zai ce eh haula shurakauna allazina kunna nad'u min dunika ga wanda suka bar da mu ga wanda suka bar da mu ko rabbana inna adana sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila wani lokaci ba su yi kafirci ba suna kare kansu ku ja to garo dodanni suka bar da mu dodanni suka ce wa kuntumu iyana tabuduna sai su ce a'a inna adana sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila shugabanninmu ne da manyanmu su suka bar da mu ga mu nan ga sunan ga mu ga sunan rabbana atim dhifaini min al'azabi Allah ka ninka musu azaba wal anhu lanan kasira kowa yana kare kansa ranar lahira wata babbar rana ce wato ainihin mutum shi da kansa ma a zatin jikinsa tukun sai sun sun nemi shari'a da juna rai ya ce wa jikin wannan jikin bawan halitta din wanda yake duk wahalansa akan yi wa halitta dai wanda suka kawo shi rai ya ce ni wannan abu da zai same mu ba ruwana kai ka jawo ni dai Allah ya san bana sabonsa ni rai sai jiki ya ce ah ni ma Allah ya san lokacin da baka shiga jikina ba taba sabonsa ba gaskiya ne kai rai baka sabon Allah don daga wajen Allah kake ni kuma kamun ka shiga jikina ban taba yin sabon Allah ba sai da ka shigo ne na zabi Allah ka ce ba ruwanka kai kabar da ni kai rai kai ne kabar da ni jiki ya ce jiki ya ce rai ni kai ka cuce ni dan uwana rayuka waɗanda ba su da jiki ai ba su sabi Allah ba ni kuma taba sabon Allah ba sai da aka hada mu da kai ne kabar da ni shi ko jiki ni lokacin da baka shiga jikina ba suna na gawa suna na ƙasa ina sabon Allah ne ba kai ne ka shiga jikina muka yi sabon Allah ba ana jayayya to sai Allah ya turo musu mala'ika ya zo musu shari'a a ce musu to shin yanzu kai dai jiki baka san komi ba duk inda aka tafi kai an kai ka ne kai kuma rai baka sabon Allah duk inda aka yi sabon Allah jiki ne misalin wannan kamar a samu makaho ƙato dogo a samu mai gani gurgu mai ja da gindi gurgun nan ya je ya gano wurin sata amma ba zai iya kaiwa ba makaho ko baya gani sai ya ba makahon nan shawara na gano wurin da za mu yi sata amma in ka yadda muka haɗa kai sata za ta yiwu ka sa ni a wuya nuna maka inda za mu suna tafiya gaba dai gaba dai gaba dai nan ne tanan ne tanan ne har su kai wurin to in ya miƙa ke cowa nan ne yana miƙa yana ɗebowa yana ba makaho yana sa musu a jaka yana ɗebowa yana miƙa makaho yana sa musu a jaka yana ɗebowa yana ba makaho yana sa musu a jaka shin mai kayan ya zo ya kama su waye mai laifi to shi kenan su duka ne to saboda haka ne mutum ya kiyaye wa kai babbar rana a gabanmu kai babbar rana a gabanmu yau matati kullu nafsin tujadilu nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat rannan za a saka kowace rai abin da ta aikata fa man ya'mal mithqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yarahu duk abin da mutum ya aikata rannan zai gani ba za a rage masa kyakkyawan aikin sa ba ba za a ƙara masa mummunan aikin sa ba amma kyakkyawan aikin sa in ya ridda za a bata a'udhu billahi mummunan aikin sa in ya tuba za a bata mummunan aikin ya shiga aljanna saboda haka babbar rana tana gaban mu ko da zalimin ba za a zalunci kowa wallahi muna roƙon gwamnati kullum ita ma ina tsammani tana yin matuƙar ƙarfin ta cikin neman gyaran wannan abu kasan komai ƙarfin mutuwa ko wani abin da yake gagararsa muna roƙon Allah Allah ya taimake su su samu su yaye mana wannan irin damuwa da muke ciki da mu da su gwamnati su samu daman da za su yaye mana wannan wahala ta tsadan mai din nan kuma abubuwa masu tsada wanda suke da ikon ragewa kamar su kuɗin hajjin suna da ikon ragewa tunda suna biyan kuɗin masu zuwa bol suna biya musu kuɗin masu zuwa bol mu ma su ɗan taimaka masu rage mana su ba mu canji irin na gwamnati ko ba su yi mana komai ba ne muna roƙon su irin waɗannan abubuwa kuma zuwa gare ka Mhm.
ina gaisuwa tare da fatan alheri Mhm.
a karatu da na ranar juma'a kan kallawa ta yi magana a kan kuri'a a wasu ne ko kuma Eh.
kafin ne roma ta gabu wanda ba zai taimake mu ba Eh.
Da kuma ta yi magana a kan kulle-kullen da yahudawa suke yi wa Eh.
musulunci malam Mhm.
idan har za mu yi zaɓe Eh.
to an tsarin da yahudawa ne kuma ba maganan mai wannan magana cewa na yi maganan kuri'a kowa lalle a yi kuri'a kuma a jefa kuri'ar kuma a duba inda za ta yi amfani a jefa dama mutane da za su- za ka jefa musu ka dube su ka gani kuri'ar ka na ce maka kuri'ar ka wukar ka ka bai wa wanda zai yanka maka ka ci kar ka ba wanda zai yanka ka ya ci kuma komi kom- komi munin wuri ai akan samu dan dama dama ya muka iya za mu canja wa Allah zamanin sa ne mu ce za mu zauna mu musulmi kadai ba tare da waɗansu mutane ba ko za mu yi siyasa mu kadai ba tare da su ba ba za mu iya ba sai dai dan dama dama alaqa khairu min al-asodi kullihi to ka san inda dama daman take to ka ka ka jefa masu dama daman kada Allah ya sauke maka lamari ya hutar da kai ka ce shikenan kai ka gode wa Allah amma ka zabi sharri guriyat to in kai wannan kamar sosa misali yana cewa a yi biyayya ga shugabanni idan sun suna aiki da shari'a bukatu wa'anda ba sa aiki da shari'a duk da haka za mu yi biyayya a kan su kai wato ainihin biyayyan ai la da hatin makhluqin fi ma sayyidil khaliq biyayyar ai dole ne ai biyayya akan abin da ba zai saba wa Allah ba in an ce ba za a yi biyayya ba gwamnati kenan in ko ba gwamnati ba rayuwa ba zaman lafiya wannan sallar da kake gani muna samun dama muna yin ta da azumi da zakkar nan ma ba za a samu dama ba in ba gwamnati saboda yanzu ga shi yan masu fashi da barayi sun gagari gwamnatin ne ma muke shan wahala balle in ba gwamnatin gaba daya
wanda da malaman makarantar islamiyya islamiyya suke kayan kuma bauchi ne lamba ɗari talatin da uku yola rus sabon layi kuma ma shi kaduna zuwa ga mace bayan gaisuwa ta da fatan alheri don allah malam wani malami ne ya yi mana wata fatawa cewa wai mutum misali bai yi sallar magariba ba ya sai ya zo ya sami ya sami ah, bai kusa magana ba sai zo masallaci samu liman yana sallar isha'i wani yana iya jin limina ya bi liman a wannan sallar isha'i idan an yi raka a uku sai ya sallama ya tashi ci gaba da bin liman da haka ya samu raka a ɗaya kenan a sallar isha'i shin wannan hukun wannan hukunci aka mana haka yake kuwa a wato ni abinda na sani ya karanta wato ainihin idan mutum bai samu ya yi sallah ba bai sallar la'asar ba sai ana sallar azhar to ba zai bi su ya sallar azhar din nan ba a mazhabin malikiya idan mutum bai sallar magariba ba ana sallar isha to ba zai bi su ba a mazhabin malikiya amma mazhabin shafi'iyya mu abin da ya samu a malikiya muna da wani wani tartibul hadirat dole sai ka yi sallah ta yanzu in dai bata fi sallah biyar ba to sai ka yi ta sannan ka ka shiga jam'i to amma su shafi'awa in ka zo ka tad ba kai sallan azhar ba in ka tadda ana sallan la'asar sai ka bi jam'i kai sallan la'asar sannan ka ka koma kai azhar dinka su su ana su fahimta to Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya kowa da kowa mu yi ta addu'a hasbunallahu 450 mu rika yin su Allah ya kiyaye musulmin duniya akan sharrin kafiran duniya Allah ya kiyaye Najeriya mu Allah ya sa mu zauna lafiya masu masu jefa musulmi wuta Allah ya jefa musu wuta matsa wa musulmi a duniya Allah ya matsa musu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya kiyaye mu ya kiyaye mana addinin mu da mutunci da sa mu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ji gama jin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamai da malamai malamai Allah saka wa shawarin mu da alheri duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu masu neman addu'ar mu Allah biya bukatun mu da bukatun Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin
صلاة الفاتحة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي والهدي والهدي لا صراط المستقيم على الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة